الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد الحمد لله الذي نور بالقرآن القلوب وأنزله في أوجز لفظ وأعجز أسلوب فأعيت بلاغته البلغاء وأعجزت حكمته الحكماء وأبكمت فصاحته الخطباء أحمده سبحانه وهو أهل الحمد والثناء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى ونبيه المرتضى معلم الحكمة وهادي الأمة أرسله بالنور الصافئ والضياء اللامع صلى الله عليه وعلى آله الأبرار وصحبه الأخيار فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake saduwa a yammacin wannan wunin mai tarin alkhairi da albarka na laraba daren alhamis takwas da watan ramadan hijirar shugaban halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga birnin maka zuwa madina shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da shekara arba'in da bakwai wanda ya dace da 25 da watan biyu watan fabrairu miladiyar haihuwar annabi isa dan na maryam idan tarihi ya inganta shekara 2026 miladiya ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma na watan ramadan da muke gabatarwa a wannan masallacin na darul hadith da yake wannan unguwa ta tsimitau a babban birnin jihar tawa a wannan ƙasa ta mu ta nijar wanda wannan shi ne darasi na takwas a cikin surata suratu muhammad kuma shi ne darasi na takwas a jerin darussan tafsirin ramadanan wannan shekara wanda ajiya mun kwana a aya ta sha tara a cikin wannan surata muhammad fadin allah subhanahu wa ta'ala fa'alam annahu la ilaha illallah واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم يوضا متاشي آية تشاء تأشرين لكما إشرين ددايا تأشرين دبيو إن الله سبحانه وتعالى يا يردا أرمسي الله يجي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت نعم فأولى لهم سيجي طاعة وقول معروف
فإذا فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم
ubangiji subhanahu wata'ala yake cewa wa yaqulu alladhina amanu laula unzilat sura fa idha unzilat suratun muhkamatun wa dhukira fiha alqital ra'aita alladhina fi qulubihim maradun yanzuruna ilayka nadra almaghshi alayhi min almaut fa awla lahum allati wa yaqulu alladhina kafaru zaka samu waɗanda suka yi imani da Allah subhanahu wa ta'ala imani na gaskiya kuma suka yi imani da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam abinda ake cewa imani suna cewa laula nuzilat sura ina ma ubangiji subhanahu wa ta'ala ya sabkar da wata sura ina ma a ce Allah subhanahu wa ta'ala ya sabkar da sabuwar sura a cikin wannan alkur'ani mai girma da muke sonsa muke ƙaunarsa muke kuma aiki da abun da ke cikinsa na shari'a da kuma ɗabi'antuwa da ladubbansa da kuma aiki da hukunce-hukuncensa daga cikin wannan hukunce-hukuncen akwai jihadi shi ne Allah ke cewa za ka ji cikin sahabbai ana samun ba su imani wanda wannan daraja ce da ɗaukaka Allah ya ambace ka da suna na imani wanda sahabban annabi ne Allah ya ambata da wannan Allah yake cewa suna cewa laula unzilat sura ina ma a ce an ambaci wata sura wa zukira fiha alqital ay muhkama wanda wannan surar ya kasance sura ce muhkama ay wadiha wadihatul ma'ani ma'anonin su zamanto fayyadattu a fayyane ma'anarta na daga cikin su wa zukira fiha alqital har ma ya kai a ambaci abin da ya shafi fita wajen yaƙi aje a ambaci jihadi aje a gwabza da kafurai haduwa tsakanin musulmai da makiya Allah ya kasance an kashe su makiyan kalmar Allah ta zamanto a sama to wannan Allah ce manzala zaka samu cikin sahabbanka ana samu masu fadin wannan amma Allah ke cewa ra'aital ladina fi qulubihim maradun a lokacin da su masu imani suke fadar wannan magana ta cewa ina ma Allah ya yi umarni da aje a yi yaƙi bisa wannan ƙadiyar ne mustapha al'adwi alaihi rahmatullahi ta'ala ya tattauna wata ƙadiyya shi ya halitta mutum ya yi fatan hita yaƙi ya yi fatan fitina da tashin hankali ya ce ba shakka musulunci bai da wannan ɗabi'ar ba ya zo a hadisin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi cewa kada ku yi fatan haduwa da makiyi la tatamannu liqa al'adu kada ku yi fatar Allah ya shar'anta muku ya wajabta muku yin fita wajen yaƙi ba abin da yake zaman lafiya da kwanciyar hankali inji annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasu suke cewa was'alullaha al'afiya ku roki Allah zaman lafiya ku dinga roƙon Allah subhanahu wa ta'ala zaman lafiya amma idan yaƙin ya to to kuma wajibi ne a fita to sai Allah ce ra'aita alladhina fi qulubihim marrun kai annabin Allah zaka ga waɗanda a cikin zukatansu akwai rashin lafiya na shakka game da addinin Allah da munafukci domin ra'aitan ladina fi qulubihim maddun nan rishin lafiyar da Allah yake magana akan sa inji al-Imam al-Qurtubi alaihi rahmatullahi ta'ala ce ababe ne guda biyu da farin akwai shakku game da addinin Allah subhanahu wataala suna kwankwanto game da sha'anin addinin Allah ba su yadda ba da musulunci ɗari sama ɗari sannan kuma abu na biyu munafukai ne a cikin zuciyarsu a kafurci ne zaune amma suna bayyana da cewa sun musulunta to wa'annan mutanen da su suke zama fadar annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ce mu ambata suna cewa ma za qala anifa biye da guman dan Allah ya fada to Allah ce zaka dinga ganin munafikai yanzuruna ilayka suna dubin ka kai annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam yanzuruna ilayka suna dubi zuwa gare ka sallallahu ta'ala alaihi wa sallam sai Allah ce nazral maghshi alaihi min al-maut watan irin dubin wanda aka shafe saboda jin tsoron mutuwa irin irin irin dubin da wanda ya kwanta ya suma saboda tsoro da firgici saboda firgici da da tsoro ta san idan mutum ya firgita wani abu ya tsoratar da shi in ya fadu to in ya farfado abin kallon da zai maka zaka kallo ne kamar babu kwanciyar kai tare shi to wannan abin yana sa su firgici da kuma damuwa sai Allah yake cewa fa aula lahum wanda kalmar fa aula lahum malamai sun tattauna akan qadiyarta wasu ka ce fa'aula lahum abin da ya dace da shi da su su kafiran da munafukan ko wasu munafukan fa'aula lahum ƙwa'a abin da ya dace da su shi ne yiwa manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam watan biyayya wasu ka ce a fa'aula lahum ai lokaci ya kusa Allah ya halakar da su wanda al'imamu zamakshari alaihi rahmatullahi ta'ala ya ambaci wannan da sauran malamai daga cikinsu akwai al'imamu ibn kathir alaihi rahmatullahi ta'ala cewa fa'aula lahum abinda zai halakar da su ai halakarsu tana kusa to kaga irin wannan magana ta cewa munafikai suna shiga cikin firgici da damuwa idan aka ce za a je yaƙi ba banan ne ba farko a cikin alƙur'ani Allah subhanahu wataala ya ambaci irin haka a ƙur'ani a tauba Allah ce wa idza unzilat suratun an aminu billahi wa jahidu ma'a rasulihi istaraka al-qawl minhum wa qalu dharna lakum ma'al qa'idin Allah ce radu bi an yakunu ma'al khawalif wa tubi ala qulubihim fahum la yafqahun alati wa idza unzilat sura a duk lokacin da Allah subhanahu wataala ya saukar da wata aya a Qur'ani wanda Allah yana cewa an aminu billahi a gaskata Allah subhanahu wataala a cika imani a zamanto masu nagartaccen imani kana kuma wajahidu kaga jihadin aiki ne shi imani kullum Allah yuqariruhu bil amal domin imani babu aiki kamar ashani ce kokon ashani ne babu niyya kun bayyanta imani ba aiki kamar kwankwan ashana ne ba diya a ciki kamar mota ce ga ta lafiyayya kuma babu isansu a ciki za ta biya bukata ba za ta biya bukata ba to Allah yake cewa wajahidu ma'a rasulihi kuma ku yi jihadi tare da manzansa ista'adhanaka ulul qawli minhu zaka ga wasu daga cikin munafikai ma abuta dogon hannu suna tambayar suna neman ka uzuni za a dinga ka maka uzurka cewa ba gashi matsala mata ta babu lahiya gida babu abinci wacece da wacece wa qalu saste zarna ya annabin Allah ka bar mu na kun ma alqa'id mu zuna cikin gida tare da mata da tsohi da da ƴan ƙananan yara sai Allah ce radu bi ay yakunu ma alkhawalif sun yarda sun aminta su zauna tare da waɗanda suka saba umarnin Allah subhanahu wataala suka zauna suka fita wajen yaki sai ana ce ba nan bane gizo ke saka matsalar waqubi ala qulubihim Allah ya taushe zuciyarsu ba yadda za a yi su ji gaskiya ko su saurare ta daga fahum la yafquna ba sa gane duk abin da ake karantarwa na falar shahada da mutunci da daraja da Allah yake baiwa Allah yake baiwa shuhada shine Allah yake cewa to fa aula lahum da haka lokacin halakar da su ya kusa ko kuma ka ce fa'aula lahum wanda irin wannan fa'aula ta zo a cikin alqur'ani mai girma da Allah cewa aula laka fa'aula thumma aula laka fa'aula ya kusa Allah ya halakar da su halaka ce Allah subhanahu wataala yake magana a nan shi ne sai Allah ce ta'atun wa qawlun ma'ruf wanda in ka hada ta da waccan ayar sai ta bada ma'ana da tafi dacewa fa aula lahum ta'a abinda fi dacewa da su kafiran su munafikan shine su yi da'a wa Allah me da'a shine su bi abinda Allah yake so su bi abinda Allah ya umarce su kuma su rabu da duk abinda Allah ya hana su su yi wa manzon Allah da'a cikin duk abinda Allah manzon Allah ya umarce su kuma su bar duk abinda manzon Allah ya ya hana su akai wa ƙaunin ma'aruf da kuma zance da faɗin abin da yake mai daɗi zance nagartacce magana mai wato magana take da magana ta alkhairi su faɗi abin da yake alkhairi ya cikin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ya kwadaitar da sahabbansa akai shine man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut duk wanda ya imani da Allah da ranar tashin alkiyama to annabin Allah yake cewa ya faɗi alkhairi ko kuma yayi ko kuma yayi shuru a wani hadisi yake cewa alkalimatu tayyiba sadaqa ka faɗa wa mutum magana da za ta fantar masa da zuciya ya ji daɗi a rai daidai yake da mutum ya sa a hannunsa aljihu ya ciro dukiyarsa ya bada fi sabilillah a wani hadisi ma'aikin Allah yake cewa an samu mutum da zai furta ta kallamu bi kalima ya furta wata magana wannan magana ta zamanto dalilin tafiyarsa wuta yana ganin ta ba wata abu ba shi yasa musulunci ya yi umarni mutum ya kiyaye harshensa in za ka faɗi magana to ka san miye za ka faɗa domin ma ya fi domin ƙaunin illa ladaihi raƙibun akid duk abin da za ka faɗa to Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya masu rubutu a kai Allah yana rubuta da duk abin da mutum yake yake faɗawa to shi yasa yana da cikin abin mai muhimmanci a rayuwa mutum ya iya ya iya bakinsa Allah ya ce wa qulu lin-nasi husna ku dinga fada wa mutane magana magana mai kyau ka gaya mutum magana mai kyau abin da wannan musulunci ya zo ya zo da wannan wannan abun to Allah ya ce wa ta'at ta'atun wa qawlun ma'ruf abin da ya dace da su shine yin da'a wa Allah mika jayuwa da al'amura ga Allah subhanahu wa ta'ala da kuma bin karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Allah ce wa qaulun ma'ruf da kuma zance wanda yake mai daddada zance mai kyawu wanda su suka ce a'a fa aula lahum ta'atun ta'a suka ce ai afdal abin da yake mafifici da da da da wayancan munafikai shi ne ya yi tamanna wulƙital su yi fatar ina ma an je wajen yaƙi ina ma a ce an je wajen yaƙi wasu suka suka ragance da aka ce za a je a bayanin yaƙi suka suka ragance ba sa sun fita wajen yaƙi sun fi gane kullum suna tare da mata a gida to ina ma a ce sun yi da'a sun yi fatar Allah subhanahu wata'ala ya kaddara musu fita da abokanan gaba ya fita don haduwa da abokanan gaba don su dace da matsayi na shuhada a wajen Allah subhanahu wata'ala sannan kuma ina ma sun faɗi abu mazance zance mai daɗi sai na shiga fa'iza azama al'amur idan idan al'amari na yaƙi ya tabbata idan Allah subhanahu wata'ala ya wajabta yin yaƙi ya ce a je a yaƙi kafirai to a nan izakin nan akwai tana da jawabakinta jawabakinta ne shi ne karintu muhu kun kyamaci wannan abin duk lokacin da Allah ya ce a je yaƙi to su munafukai suna kyamar wannan abin ba sa so saboda ragaye ne daman shi munafuki daga cikin ɗabi'arsa da sifofinsa to akwai raganci yana cikin sifa ta munafikai raganci akan aikin alkhairi shi yasa Allah yake cewa innal munafiqina innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idha qamu ila as-salati qamu kusala yuraquna an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila kaga wa idha qamu ila as-salati qamu kusala sallah in za su cikin kasala da raganci ake yi shi masu imani su ne suke ikbalin aikin alkhairi suna cikin suna cikin son wannan abu suna cikin jin dadi daga duk lokacin da kaga zaka yi aikin alkhairi kana jin dadin wannan abun ba jin kake kamar cilasta ka akai ba to wallahi ka gode wa Allah Allah ya tafi ka da wani abu na imani eh ba a samun dadin ibada in babu imani al-insanu yash'uru bi ladzati bi ladzati bi ladzati al-ibadati inda ma yakunu mu'min haka ibn al-qayyim ya fada a cikin littafin sa ad-da'u wad-dawa cewa mutum yana jin dadin bautar Allah ne a lokacin da aka waye gari mai imani ne amma munafiki duk abin da zashi to cikin kasala yake eh ba zai cewa ba zai yi ba amma ko zai yi to cikin kasala yake kaga da ɗan maganganu da ɗan kakin a ƙare duk ya ƙare ya tafi da lalarsa akan akan akan abin nan akan aikin da yayi in sallah ce ma to da raganci zai taibe shiga masallaci sai an tada in ya zamanto masallacin malimai ya dan jahil rabin shahi shahi a tarawihi sai ce to su wannan irin ta sahabbai ce ake waye ga maka ta sahabbai ce waye ga maka haka sahabban suke sallah eh da haka shi shi to kaga shi shi baya koyi da sahabbai kenan sai ya rabu da sahabban annabi sai ya koma inda za a yi ta shafshaf a ƙare kuma in fa an ƙare zauwa za a yi zauna yana surutun banza ta kaga alama ce mi ta munafurci Allah ya tsare mu sallan ma za ka ganta kawai ga masallaci ba zai taimaka sai ya shefi da sharta abin nan duduma ta fisa a bakin shago daga ce sauti yana kawo muna to shine baka muku sala in sadaka ce ma za shi to in ya dinga bada labari ne kullum sai ya tuna ai jika ce ba zai baka kyauta amma duk in ya gama da kashi ya ga wannan jika tare da kai kun fahimta an samu matsala kenan duk abin da zashi na alkhairi to shi cikin kasala yake to wa uba ce za a tafi wajen yaƙi wanda in mal nasr ne wa in mal shahada ko a ci galaba ko ka mutu ne babu tabbacin za a dawo ko ba za a dawo ba shi za ga yana da wuya kaga munafikai suna aikin Allah ɗari sama yana da wuya yana da wuya in ma za a yi to yura'unan nasa ne ana yi ne don a gwada mutane ba ga muna yi e ga muna yi e sallace wala ya zukurun Allah illa kalila ba sa tuna Allah sai ‘yan kaɗan su ambaci Allah ba ne mai wuya za a ta zauna surutu ca shi sa umar ɗan khattab yake cewa yana gane hankalin mutum ne a lokacin da yake magana yana cikin alama ta wawanci injima da mai mutum ya dinga zaman to sarsar bakin ka bai liƙuwa ya alama shi ta kai wawa ne mutum mai hikima da hankali kama bakinsa yake yi so da kana magana yadda ka san yadda ka san kamar kwantar ne na wuta ko na ruwa kana bude famfon to juyawa yake kina juyawa kuma daga suna markawa kun gane ko to haka kana magana aikin littafin aikin ka ana rubuta shi to kaga ashe abun kunya ne a ji gaban Allah kiyama a ce kai duk littafin ka surutu da labaru kamar BBC duk ka sa akwai da fadin kana son labari kana kiransa duk wani labari sai ya ga maka an samu matsala an samu matsala Allah ya kare mu wala ce fa'iza a zaman amur idan Allah subhanahu wa ta'ala ya jauta yakin ya ce aje a yakin to za su kyamaci wannan yakin ba sa fatar fita sai Allah ce falau sadakullah ina ma a ce sun gaskata Allah subhanahu wa ta'ala ina ma a ce sun gaskata Allah al'imam ibn kathir alaihi rahmatullahi ta'ala ya ce falau sadakullah ina ma a ce sun gyara niyyarsu sun tsarkake niyyarsu sun yi don Allah al'amarin ibada in ji malamai duk abinda za ka yi inda Allah ka za ka nifa da wannan to ana son ka tsarkake niyya ka yi don Allah subhanahu wa ta'ala jama'a mun baita duk abinda za ka yi na ibada sallah ce to ka yi don Allah za ka yi azumi ne ka yi don wa don Allah za ka yi kyauta ka yi don wa don Allah duk abinda za ka yi to ka yi don Allah subhanahu wa ta'ala don neman yardar Allah don Allah ya baka lada ai shi yasa kaji manzala ce man sama ramadana imanan wa ihtisaban yana mai imani ba ana ai khalisan azumin sa dan Allah ne yake yi sannan kuma yana fata Allah ya ba salada to kaga duk abin da zaka yi in babu ikhlasi take aikin banzari wallahi aikin banzari mutum babu lada a kansa Allah ce wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina Allah bai yi umarci ba ce sai dan abota wa Allah ana masu tsarki addini mana ayi dan Allah subhanahu wataala Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah alaihi rahmatullahi ta'ala yake cewa yana cikin shurutakin qabulin amal Allah ya karbi aikin ka kowane irin aiki ne ya samu lese ba sai a wajen Allah ka cika abu guda biyu abun farin shine kai dan Allah kawai in za ka yi kai dan Allah kai dan wa dan Allah sallah ce zaka badawa a mazinka na aran ma to ka karanta qur'ani dan Allah ba dan a ce wani ya san qur'ani ba ko kuma har haddaka ta zauna ina amfanin haddaka ta zauna a wajen Allah baka zauna ba babu amfanin sa eh za ka yi wa'azi ne to kai don Allah don neman don Allah ba don a ce wane ya iya bayani ba a'a yi shi Allah ya fi ka iya bayani wa man asdaq wa man as wa man ahsad min Allah qila ne ba wanda kai Allah iya zance daga duk abin da za ka yi kai ne Allah cikin al'amarinka kawai sannan kuma wannan abin ya dace da karantarwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam to Allah ce falau sadaqullaha da dai sun gaskata Allah ma'ana da sun tsarkake niyya sun yi dan neman yardar Allah suka ce a falau sadaqullah ai ana nihin da sun gaskata Allah a cikin imani da kuma aiki da aiki nagartacce to la kana khairal lahum da wannan ya kasance alkhairi gare su inji Allah da imani da sun gaskata Allah a cikin imanin su sun yi nagartaccen imani suka kuma aikata aiki suka yi ta gasken gaske to la kana khairal lahum da wannan ya biye musu alkhairi ai akan sabon Allah subhanahu wataala da kuma saba manzon Allah sallallahu yin imani da gaskata Allah da aikata aiki ya fi ka saba ma Allah da manzansa domin saba wa Allah da manzansa halaka ce mutun ya zaro mace ne duk wanda ya saba ma Allah subhanahu wataala kuma ya saba manzansa to ya taro jidali a duniya Allah ce falyahdharil ladina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitna aw yusibahum adhabun alim masu sa'a manzan Allah ko sa'a ma Allah domin umarnin manzan Allah umarnin Allah ne ce umarnin annabin Allah umarnin Allah ne idan Allah ya ce ayi kaza to daidai yake da idan manzan Allah ce ayi kaza daidai yake da Allah ya ce ayi kaza saboda shi manzan Allah abinda duk zai faɗa wahayi daga Allah subhanahu wataala ittifaqan gun malaman sunna ahlus sunna wal jamaa cewa as-sunna wahayi ce daga wa daga Allah subhanahu wataala mi Allah yake cewa huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum al-kitaba sai ce wal hikma manzo ce al-hikma ana ana ne as-sunna al-mutahhara ashe ta kanta sunna wahayi aka yi manzon Allah ita ba shi bane yana kirkira kayansa wahayi daga Allah subhanahu wataala to Allah ya sanya mana cikin masu gaskata sa to Allah ke cewa lakana khairal lahum da ya zamanto alkhairi gare su akan sabon Allah subhanahu wataala anan ne malai suka ce akwai wata fa'ida da kamata mu fa'idatu da ita anan shine as-sidqu qarir qarirul khairi idan mutum ya zamanto mai gaskiya a cikin al'amura ko to yana tare da alkhairi ma'ana kullun gaskiya tana tare da alkhairi gaskiya ba ta jayo komai sai alkhairi in ka zamanto mai gaskiya a cikin al'umma ko to wallahi kana tare da alkhairi dumu-dumu eh in ka zamanto mai gaskiya shi yasa Allah ce wa kunu ma as-sajihina ku zamanto ba cikin tare da masu gaskiya saboda Allah ya da kansa yana taimakawa masu wa masu gaskiya sai suka ce kuma shi as-sidqu qarinul khair qarinul khair fil usri wal yusr a duk lokacin da kake cikin tsanani na rayuwa da kuma sauki na rayuwa to kana tare da alkhairi matukar ka zamanto mutum mai gaskiya in ka zamanto mai gaskiya to kana tare da alkhairi al-imam ibn al-qayyim al-jawziyya alayhi rahmatullahi ta'ala yake cewa man sadaqa fi jami'i umurihi man sadaqa Allah fi jami'i umurihi sana'a Allah lahu fawqa ma yasna'u li ghayrihi duk wanda ya ya kaskata Allah cikin dukkanin al'amuransa ma'ana duk wanda ya tashi yin abu na Allah yake yin sa da gaske to Allah subhanahu wata'ala zai masa fiya yadda yake wa mutane Allah zai masa fiya yadda yake wa mutane idan ka zamanto kana aikin alkhairi wa mutane sai kuma kai zamanto da gaske kake yi don Allah kake yi to Allah zai maka fiya yadda kake wa al'umma gaba daya Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya mu zamanto masu gaskiya kuma Allah ya sanya mu cikin bayusa bayusa masu gaskiya sai Allah ya ce aya ta gaba fa hal asaytum tawallaytum an tufsidu fil ardi wa tuqti'u wa tuqti'u awhamakum
Allah ya ce fa hal asaytum in tawallaytum an tufsidu fil ardi wa tuqaddiu arhamakum masu ce fa hal asaitum suka ce nan tana ne fa la'allakum tayukin tayuki tayukin tayu fa hal asaitum ay tayu in asaitum bi ma'ana in a'aradtum in kuka kauda kai akan ni to nan ne malu suka tattauna kware da gaske akan maganganu guda biyu suka ce da Allah ce fa hala asaitum idan kuka kauda tayu idan kuka juya baya kuka kauda kai suka ce ai anil qur'ani game da alqur'ani mai girma idan mutun ya juya game da abin da qur'ani yake umarni kuka yi raganci game da fita jihadin da Allah ya ce da kuma abin da Allah ya umarce ku to ga sakamakon in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum suka ce a fa hal asaitum ana nihin in ta fahala asaitum tayu idan kuka juya baya in tawallaitum bi mana in asbahatum wilata amrin kuka zaman to jagorori wanda wannan maganganun malaman al-Imam al-Qurtubi alaihi rahmatullahi ta'ala ya kasa kama al-Imam al-Tantawi alaihi rahmatullah haka Mustafa al-Adawi shi ma ya ambaci wannan wannan maganar ya haka shi ma al-Imam al-Baghawi yana cikin malamai suka fassara wannan ayar da wannan da wannan fassara cewa tana da fassara guda biyu fa hal asaytum in tawallaytum bi yuwani idan kuka juya baya so ce a me yuwani idan kuka zaman to jagorori to sai Allah ya ce an tufsidu fil ardi ku dinga banna a doran kasa to anan malamai sun tattauna akan ma'anar an tufsidu fil ardi akan ma'anoni kamar ma'ana guda biyar da Allah ce fa hal asaytum in tawallaytum me yuwani idan kuka juya baya kuka zamanto shugabanni a wata ma'ana to an tafsiru fil adi za ku iya banna a doron ƙasa a matsayin ku na shugabanni da kuka zamanto waliyan al'amurra to za ku dinga cin rashawa wanda dama ai ita rashawar tana fitowa ne daga ba daga shugabanni ko so tari shi talaka bai cika neman ya bada rashawa ba galiban idan kaga mutum yana neman ya bada cin hanci to an nema ne ya bayar kun gane an nema ne da ya bayar sai ya bayar to a nan malamai sun tattauna misali irin abin da yake faruwa irin kasashenmu ko kamar yadda wasu daga cikin irin jami'an tsaro suke yi sai a tare mutum da mashin bai da takardu sai a ce ya gyaro ta to kuma ya zo a hadisi cewa la'anallahu rashi wal murtashi ba shakka wannan komo haka ce san cin hanci da rashawa ne wannan shi ake cewa cin hanci da rashawa eh abunka ne kuma sai ka bada wani abu a sake ka ko kuma ka kai a sa maka hannu a a takarda a biro a ce sai ka ka dora dutse a sama kar iska ya doke ta ko bai ja amma akacin nan gwamnati idan mutum ya kai takarda yana neman wani abu sai a ce ya dora mata dutse saboda kad iska ya doke ta kaga wannan talaban ne lin rashwaci to shi da Allah ce fa hal asaytum mi yuwa ne ba idan kuka juya baya kuka zama in tawallaitu kuka zamanto shuwagabin ne to an tufsidu fil adkun dinga cin rashawa kaga ashe rashawar tana fitowa ne daga wa daga shuwagabin ne wanda cin rashawa haramun ne a musulunci wa akalihimu suhut haramun ne cin rashawa wanda Allah ya tsine mai cin rashawa da kuma wanda wanda ya ci da wanda aka baiwa da wanda ya karba da wanda aka baiwa duk Allah ya tsine musu albarka eh hadisi ne ingantacce to ni da tsohon moto na to kuma gaba da ina kai shi duwalkin shi duka bata jika 25 kuma awa jika 25 yake to yanzu in na kai in na bari aka tai da shi kuma wala Allah ni da jika 25 nan da matsala to yayi kamata in yi da suka ce ba shakka ba da da rashawa haramun ne amma kuma nan tun da ya nema ba cikin son ranka ba ne in akwai tara a rubuta maka in babu to ka bayar Allah ya san niyyarka ya Allah ya san niyyarka da aka kuji tsoron Allah masu cin hanci da rashawa a kasan duk wanda Allah ya dan baiwa wani mukami a kasan nan Allah dan ara mai kwanakai na shugabanci to shi ba sai zamanto hasibi cikin al'umma dole sai ya nuna izzarsa to qul innal izzata lillahi jami'a buwaya ta Allah ce wallahi alazim ku dibi tarihin magabata duk wanda zamanto al'amar sa cin rashawa ne bai kai labari kana takamar kai duwan ne ko kai gendarme ne ko kai police ne ka je ka dibi tarihi malam ka diba nan garin abaka nan ka zo nan ka kaje ne sama nan garin akwai mutanen da an yi su in ka gama su da Allah ba san waye Allah ba amma wallahi billahi alazim yau karuwar unguwa ta fi su daraja cikin mutane eh karuwar unguwa ta fi su daraja cikin mutane shi sa in Allah ya baka wata dama a cikin al'umma to in akwai da kamata ka wa mutane alfarma yi ka wuce kawai babu gobe malam Allah ya dace da mu suka ce ma'ana ta bi fa hal asaytum in tawallaytum an tufsidu fil ardi ma'ana an tufsidu fil ardi ay bil ma'asi ta hanyar sabon Allah ku zaman to in tasha ku dinga sawa ma Allah ana abubuwa na sabon Allah subhanahu wataala a shagiya ayi zina ayi caca ayi luwaqi ayi duk abin da ake yi to kuma kaga ai yanzu galiban sabon Allah mafiya yau shugaban ne sun fi kowa yi eh shugaban ne sun fi kowa yi saboda yo dama idan kaga kullun in kaga kasa ta ta lalace to laifin sama ce eh inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim kaida ce ta Allah idan shugaba ya ji tsoron Allah to Allah yana daidaita na kasa amma mu da kaga kasa ana zalunci ko to kaka damu kawai manyan ma zalimai ne imanyan maka'ida ce wannan wannan shi ne fatawar ibn turaic al'imamu kawo yake cewa an tufsidu fil ardi ay yuqtal ba'dukum ba'da yaqtul ba'dukum ba'da sashi kai daga sashi daga kashi banna da Allah yake magana anan ana nihin zubda jini ta hanyar mi ta hanyar ta hanyar ay zubda jini wanda in aka juya baya akan umarnin Allah to za a zamanto ba a son juna ba a kaunar juna daga dan abin da bai kai ya kawo ba sai mutum ya doki makami ya kashe dan uwansa musulmi wasu ka ce kuma ana ne al-i'radu ne an shay da kai game da shari'a imamu qatada ke cewa a safku dima'i zubda jini ne kai wasu da cewa sai cewa a an tufsidu fil ardi shi da an ta'udu ila jahalati ku kuma jahilai ku kuma irin dabi'a ku ta jahilai aikin da kuka saba yi na jahilai a jakafin zama musulunci irin mutum ya kashe diyatai irin mutum ya aure matar babanai da makamantar wannan abin da ake na jahilci to wannan shine ma'anar to sai Allah yake cewa almuhimmu ne jama'i mu fahimci ayar Allah ce fa hal asaytum mi ne ba idan kuka kuka saba in tawallaitum in Allah ya juye jubintar da ku lamurran bayinsa ko kuma kuka juya game da alkur'ani to an tufsidu fil ardi ku zama tubannata a doran kasa ashe ka'ida ta Allah daga lokacin da mutum ya rabu da Allah to zai zama tubannace a cikin al'umma da ka rabu da Allah abinda Allah ya ce ayi abinda manzo Allah ya ce ayi abai ayi to ba shakka za a same ka cikin saban Allah subhanahu wataala sai Allah ce kuma watuqattu arhamakum kuma ku dinga yanke zumuntarku ku dinga yanke zumunta to babban magana me yake zumunta jama'a malamai suka ce qat'ur rahim abinda ake da shi shine hijrul aqarib eh gudun dangi mutun ya ki danginsa kin dange shine yanke zumunta wal i'radu an wal i'radu an ziyaratihim da kuma mutun ya kauda kai game da rashin kai musu ziyara mutun ya ki tafiya yana kai ba ƴan uwane ziyara ba ruwansa da shi wa adami su'ali وعدم السؤال عن أحوالهم أو معاملتهم da kuma rashin tambayar halayensu ko ka kira mutum da salula ko kuma in ka ga dan uwa ka tambaye ina wane da wane da wane ko kuma mutum ya kauda kai ya ki mu'amala da ƴan uwansa ko ya muna nawa mutane idan mutum yana in ya ga dan uwa bai saka mai huska ka sa akwai irin wa'annan mutanen da ya suka ganka to kamar kamar dai ya ga makiyinsa e kuma dan uwanka ne na jini sai ya bata rai wala Allah tunaninsa wani abu zai zai baka a zaka bashi zai baka a rayuwa to wannan shine sai yake zumun yake zumunta mutun yake dangansa mutun ya kauda kai akai yake kai ma ƴan uwansa ziyara mutun yake da tambayar halin su da kuma ya muna mu'amala da ƴan uwa to wannan shine abinda Allah yake zargi a nan to kuma ba shakka sada zumunta jama'a abu ne wanda yake na alkhairi yana cikin ayyuka na alkhairi sada zumunta wanda sada zumunta na da fada'il na da falala da alkhairai da albarka daga ciki jama'a na amfanin sada zumunta ko falala sada zumunta sada zumunta yana kore talauci shi yasa duk dan kasuwa da yake son kasuwanci sai ya ƙara habaka ya ƙara samun riba da kiliyan Allah ya sai kasan akwai kiliyan da Allah zai turo guda uku su hi guda 100 akwai kiliyan guda uku da sun hida ɗari to Allah ya turo maka masu ƙwari-ƙwari to ka zamanto kana sada zumunta mutum ya zamanto yana sada yana sada zumunta kuma daga cikin alkhairin sada zumunta yana ƙara wa rayuwa albarka ya zo a hadisan al'imamu muslim alaihi rahmatullahi ta'ala ma'aikin alaihi cewa man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa lahu wa yunsa lahu fi umrihi falyasil rahimahu duk wanda yake son Allah ya yalwata masa arzikinsa Allah ya ƙara maka ya baka ya baka ya baka kasan malam Allah ɗaya ya isa ya baka ya baka ya baka kuma yana jin daɗin badawa e shi ba wanda yake Allah daɗin bayarwa amma wala duk wanda zai baka a duniya in ba Allah bane ko wata gajiya yake yi da kai baka bane duk wanda zai baka a duniya in dai ba Allah bane ko to wata ran sai ya kosa da kai ko da ko bai fada ba to a ransa sai ya ji wani abu to amma shi Allah shi ne ke bayarwa to sada zumunta yana sanya Allah ya bayo mutum arziki kai ko talaka kake ko ko talaka kake in ka zamanto mai sada zumunta sai Allah ya arzuta ka ko talaka kake in kana sada zumunta to Allah yana arzuta ka sannan kuma Allah yana yana ƙara wa mutum albarka a rayuwa malai suka ce to me ake yi da albarkar rayuwa anan kamar Allah ya rubuta maka zaka shekara 60 sai abin maka 80 ko kuma ya ake nihi suka ce a'a wallahu ta'ala a'lam abinda ake nihi anan shine shekarun da Allah ya rubuta maka sai Allah ya sanya musu albarka kai aikin kware wanda ya shekara 100 a duniya bai yi su ba kun gane a shekara 40 yanzu misali bari ba ku misali malam akwai mutum da zai shekaru ɗan kaɗan ne a duniya amma wallahi ya fi wani wanda ya shekara 200 a duniya yanzu ɗauki misalin rayuwar malam jafar Allah ya ci kansa ya gafarta masa a iya shekaru duka shekara 40 da wani akwai shekara 50 ba a duniya shek jafar mahmuda duka bai shekara 50 ba a duniya amma ya fi wasu dattawan da sun yi shekara 100 da yan kai ba ga bane alkhairin alkhairinsa alkhairinsa ya fi su to kaga Allah ya sanya wa rayuwa mi albarka to kuma akwai mutum da zai shekaru yan kadan a duniya shekara 30 20 da wani abu amma ya tara lada mai dimbin yawa ai Allah ya taimake shi akan alkhairi to sada zumunta na sanya Allah ya taimake ka irin waɗannan ayyuka na alkhairi sai ka tara lada mai dimbin yawa sun ɗan ƙaramin lokaci abu na gaba jama'a na uku daga cikin fadar sada zumunta sada zumunta daga cikin abin da ke sa mutum ya kulla aliyarsa da Allah mutum ya kulla alaƙa da Allah yanzu akwai da bai sai kulla alaƙa da Allah kaga da alaƙa da mutum zai samu dama shugaban ƙasar nan ai ya baka da ya ce ka zo ku ɗan gana da shi zai ba za a baka wata marshe ba wanda zai ba zai je ba sai ha'ara mutahiya za yi eh to kulla alaka da Allah daga cikin abin da ke sa Allah ya kulla alaka da mutum akwai sada zumunta Allah ya dinga ya dinga ya kulla alaka da irin to akwai alaka tsakanin mutum da Allah ya zo a hadisin hadiyo al-Imam Muslim Bukhari da Muslim annabi ke cewa man wasalaki wasaltuhu wasaltuhu wa man qata'aki qata'tuhu Allah ce zumunta duk wanda ya sada ki zan sada shi da rahamata mana ai idan mutum na sada zumunta to yana saduwa da rahmar Allah Allah yana sada shi da alkharransa a duniya abu na uku daga cikin amfanin sada zumunta jama'a sada zumunta alama ta cewa kana da imani idan ka ga mutum na da kokarin sada zumunta ko to fa shadu lahu bil imani ko wajen Allah mutum ne mai imani annabi Muhammad yace man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimahu duk wanda ya zamanto mai yayi imani da Allah in har da gaske kayi imani da Allah da ranar tashin alkiyama yace ka dinga sada zumuntarka sai wasu suka ce ashe sada zumunta na cikin alamar mutun da mutun da imani to jama'a sannan kuma abu na hudu na karshe daga cikin amfanin sada zumunta yana cikin hanyar taimakakeniya yana cikin hanyar taimakakeniya a za ka taimaka wa mutum kuma zai taimaka maka misali yana da wuya mutum ya kai ya sada zumunta in har ya san abin da ake yi ba a maka addu'a ba musamman irin dattawa iyaye da tsohi-tsohi da in ka kai musu ziyara ka zo za ka suna Allah shi maka albarka za a kira babanka a mai addu'a Allah ya zikansu lokacin da wani yake nan ba haka ba ne to kaga wannan ta'awun ne an taimake ka akan wajen yima tuna da babanka masa addu'a to kuma uwa uba in ka doko ka bayar ka taimaka kuma an taimake ka so tari ina fada duk mai kuna zai daga cire duke sai na bayarwa shi ne aka taimaka ba shi bane ya taimaka saboda an taimake ka samun lada a wajen Allah da kuma yarda yardan Allah subhanahu wataala to kuma musulunci yana hana ya hana yanke zumunta babban laifi yana cikin kaba'ir manya-manyan zunubai mutum ya yanke zumunta yake danginsa ka san akwai masu kin dangin kai wani ba ba dangin ba hatta iyayen su kin su kake yi ai malam asara ta tabbata danga a ce ga iyayenka dare a gari kuna gari ɗaya ka kasa ta hiya ziyararsu wala wani sai kwana uku bai damu da iyayensu ba kuma suna gari guda a lokacin da wani yana ta fatar ina ma a ce yana da baban a duniya da ya ga hidima wallahi shi yasa duk wanda Allah ya ma arziki ta iyayensa a rai ko to yayi kokari ya kyautata musu kafin Allah ya raba su dan akwai lokacin da kai ina ma da na sanin kana rayu tare da su to Allah ya zargi masu sadar masu yanke zumunta kuma Allah ya haranta ta a ranar Allah yake cewa wallazina yanquduna ma'adan wallazina yanquduna ahada Allah min ba'di mithaqihi wa yabtaquna ma amara Allah bihi an yusal wa yufsiduna fil ardi ulaika lahumul la'na wa lahum su'ud dar Allah ce masu walwale abinda Allah ya masu walwale alƙawalin Allah cewa za su bi Allah shi kadai min ba'di mithaqihi bayan sun doko alkawali a wajen Allah dukkaninmu nan kafin kowa ya zo a duniya inji malamai ya doko alkawalin zai bauta wa Allah shi kadai masu kace lokacin da ake aihuwar jariri zawa da hannunsa dunkule ne ko ko san hikimar haka suka ce alkawali ne mutum ya doko a gaban Allah cewa in ya zo a duniya iyyaka na'budu iyyaka nasta'in kai kadai zamu bautawa to amma da an zaka shiga cikin hada-hadar duniya sai fa da naira su dauki hankali sai mutum ya saki layi to shine misal ahadullahi sai Allah ce wa yaqtuna ma amara Allah bihi an yusal suka yanke abinda Allah ya umarni da asala na zumunta wa yufsiduna fil ard kuma suka zamanto mu'annata a doran kasa sai ce ulaika lahumul la'ana irin wa'annan mutanen Allah ya tsine musu ma'ana duk me yanke zumunta Allah ya tsine masa albarka sai ce kuma walahum su'ud dar kuma suna da mummunan ƙarshe Allah ya tsare mu al-Imam Muslim alaihi rahmatullahi ta'ala ya fitar da hadisi da hadisin Abu Hurairah Allah ya ƙara masa yarda annabin Allah yake cewa inna Allah khalaqal khalqa Allah ya ya halitta halitta lokacin da Allah ya halitta halitta hatta idza fariga minhum qamatir rahim har zuwa lokacin da Allah ya gama halittar da Allah ya kare halittu gaba daya sai zumunta ta miƙe tsaye faƙalat sai ta ce haza maƙamun a'idun min alƙaƙi'aci wannan wurin ya yi nesa duk wanda yake yanke zumunta mana ta tsaya ne gaban Allah ta ce Allah wannan wurin ya yi nisa ya yi munana duk wanda yake yanke zumunta ƙala sai Allah ya ce na ƙware da gaske amma tardaina an asila man wasalaki Allah ya ce zumunta ba za ki so ba na sada duk wanda ya sada ki da alkhairi mana duk mai sada zumunta na sada shi na hada shi da alkhairai ba wa aqta'u man qata'aki na yanke alaka da taimako da agaji duk wanda yanke ya yanke ki qalat bala tace kware da gaskiya Allah ina son haka qala sai Allah ce fadhaliki fadhaka laki na miki wannan alkawalin cewa duk mai sada zumunta ni kuma Allah zan hada shi da rahamata da albarkata da tausayina da jinkaina da duk wani abu da ke wa bayina na gari kuma duk wanda ya yake zumunta komi karatunsa komi ƙur'aninsa komi kudinsa komi mulkinsa komi shuhurarsa inda zai yanke zumunta zan yanke sa da rahamata da albarkata da duk wani abu da ke wa bayina na gartattu sai manzo Allah yake cewa iqra'u in shi'tum in kun ga dama ku karanta fadar Allah fa hal asaytum in tawallaytum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum a wani hadisi da al-Imam Muslim har yau ma'aikin Allah yake cewa ma min dhanbin ajdaru an tu'ajjala an tu'ajjala uqubatuhu fid dunya ma ma yudakharu li sahibihi yawm al-qiyamati min al-baghi wa qati'atu ar-rahim wa qati'atu ar-rahim babu wani laifi in ji annabi Muhammad ba wani laifi wanda laifin ya cancanci Allah ya gaggauta wa mutum azaba tun daga nan duniya tun daga nan duniya laifin ya kai Allah ya mutum azaba tun a duniya bisa kuma tare da abin da Allah ya ajiye masa na zinibi a ran tashi kiyama kamar abu guda biyu wai laifi guda biyu in mutum na aikata su ko bai bari duniya sai Allah ya masa azaba sai Allah ya masa hukuma duk mai wannan laifin kowa ya kushi ba zai bar duniya ba sai Allah masa hukuma laifin farko albaghy zalunci duk mutum mai zalunci ko kafin ya bar duniya wallahi sai ya walakanta gida kake ganin ana tsare gashi gagar da gawa ce ta aikin banza ne lokacin da Allah zai murkushe kayan banza baka da labari eh in mutum yana zalunci ba a kai labari malam shi sa ka raba kanka da zalunci babu alkhairi ciki eh babu alkhairi zalunci musiba ne ittaqu zulma fa innahu zulmatun yawm alqiyamah ku kiyaye zalunci saboda zalunci dubai da ran tashin kiyama daga zalunci na sanya Allah ya mutum gaggawar azaba abu na biyu shine yanke zumunta idan mutum yana yanke zumunta to Allah subhanahu wataala Allah subhanahu wataala yana yana masa hukuma tun daga nan duniya Allah ya tsare mu haka ra Imam Muslim ya fitar da hadisi hadisin Huzaifa da Abu Hurairah Allah ya kara musu yarda suka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yajma'u Allah tabaaraka wa ta'ala Allah zai tattara halitta sai al-khalqa gaba daya Allah zai hada halitta gaba daya a ran tashin kiyama sai masu imani su taso suna za su yi kusa da aljanna ko aljanna ta yi kusa gare su ga aljanna gab suna gani to ba ba su dama ta su shiga ba fa ya atuna adam sai sohon annabi adam Allah ka sanya muna ciki ga murran to mun zo wajen babanmu annabi adam sai mu ce ya abana ya kai babanmu istaftihi lana aljanna ka nema a bude muna aljanna ka nema ka sanya a bude muna aljanna fa yaqulu sai yace wa al wa hal akhrajakum min aljannati illa khati'at illa khati'ata abikum yo ai ba abun da ya fitar da ku daga aljanna face laifin babanku ai da yanzu cikin ciki kuke ta rayuwa Allah ya ce kada na yi na aikata daga akwai matsala ni fa ina jin tsoron haduwa ta da Allah subhanahu wataala sai ce lasu bi sahibi zalika ni ba ni race da wannan maganar ba ku je wajen dana annabi ibrahim sai mu runtuma mu zo wajen annabi ibrahim ya annabi ibrahim kai ne khalilullah ka roƙa mana Allah ya bude mana aljanna sai ce ka ni khalilu ne amma kuma akwai wasu akwai wasu kafi da kusanci da Allah subhanahu wataala ban cancanci ba wannan ku je wajen annabi musa shine wanda ya magana da Allah baki da baki sai mutane su runkumu masu imani su zo jin annabi annabi Musa ce ya annabi Musa kai ne wanda kai magana da Allah magana Allah ce wakallama Allah Musa taklima muna neman alfarma aje aga Allah a bude muna aljanna mu shiga sai ya ce ina lastu bi sahibi zalika din ma ban ban cancanta da wannan ba waje wajen annabi Isa shine kalmatullahi wa ruhuhu mutane su kuma su wajen annabi isa tsarin isa aljanna ga tana za ta bukatar mu shiga ta yi kewar mu yi kewarta tana sama muna santa a roƙa mana allah shiga a buɗe mana ita mu shige sai ce ina lastu lastu bi sahibi zalika bin dace da ita ba ce ku je wajen koga kwatkwata shugaban halitta annabi muhammad ai ma da in ana dara hidda uwa ake yi sai su murugu mu zo wajen annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai manzan Allah ya miƙe tsaye ya je ya ga Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah ya bashi dama amma a nan kuma sai Allah ya turo abu guda biyu zumunta da kuma da zumunta da amana sai a turo zumunta da amana ai musan amana ko? to Allah zai aiko zumunta da amana sai su zo su tsaya gefen sirati guda ya tsaya dama guda ya tsaya hauka sirati tsakiya yanzu me za a fara yi ai ita aljannan ba a shiga sai an wuce ta ina ta sirati to nan ne za a doki ɗan kallo mazala ce wani zai zo kamar walƙiya ya kasar ana walƙiya walan ya wuce bai masu kai wallahi malam ko akwai wanda sai ya shiga aljanna ya koma tambaya wai ina ne sirati yake wallahi bai ba san bai ma san ya huce ba saboda ya tahi da kaya kiyama Allah ya sa mu je da kaya na alkhairi ya ja kaya malam ya haiwa Allah da'a zai zo ya tambaya ina ne ana ta hira sirati ce shi ba sirati nan bai gansa ba wani kuma zai to da kasan doki yana gudu wani zai zo yana elegance yana tahiya da kasan a yana tafiya takama ɗai bayan ɗaya wani kuma zai ta yi siraɗin yana jansa shina jansa to ma'aikin Allah ya ce to duk wanda ya ci amana aka aminta da shi ya ci amana to amana za ta jayo shi da jihannama da shi daman ƙasar siraɗi jihannama ce da duk wanda ya ci amana yana ganin kana ganin kayi sallah kayi azumi an yi aikin hajji an yi umara an yi wacece ina amana ba ta bari sai mutum ya to da babban riga ta zai wuce ta ce na zuwa da womin da wuta zaka Allah ya tsare mu haka zumunta duk wanda bai sada zumunta yanke zumunta sai ya ta zai wuce ta ce na zuwa dawo ba can baka dace da can ba sai mutum ya dawo bai Allah ya tsare mu Allah ya kare mu to kaga ashe hadari ne rishin sada zumunta Imam Muslim Harir ya ƙara fitar da hadisi daga Aisha Allah ya ƙara mata yarda yace zumunta tana rataye da al'arshin Allah subhanahu wataala tana cewa ya Allah duk wanda ya sana da Allah ka sada shi duk wanda ya kuma yanke da Allah ka yanke ka yanke shi daga rahamarka a ƙarshe Bukhari da Muslim sun fitar da hadisi annabin Allah yake cewa duk wanda ya yanke zumunta bai shiga aljanna da ka kada ka yaudari kanka ga dange ga ɗan uwa ba ka sada musu zumunta ba ka kai ba ka kai ziyara ko ba ka bayo mutum komai to ka dinga zuwa kana ganin ɗan uwa ka dinga zauwa kai ziyara ya zo a hadisi ingantacce cewa wani bawon Allah ne ya kama hanya zai je ganin dan uwansa aboki amini a saman hanya sai Allah ya aiko mala'ika sai aka tambaye mala'ika sai mala'ikan ya tambaye sai na zuwa sai ce zai je gari kaza lafiya yace zai je ganin wani kasuwanci za ku ce ba kawai kurai kana bisa bashi ce babu komai to me zai kake ce zan je shi ziyara shi ne saboda Allah subhanahu wataala na sada zumunta sai malakaci masa ni ba mutum bane dan sako ne daga Allah subhanahu wataala Allah ya san abin da zai kai ka shi ya turo ne masa ne maka albushir bisa dalilin kai ziyara wa dan uwanka Allah ya baka aljanna to Allah ya samu dace to jama'a wai muke kawo yanke zumunta a cikin al'umma akwai bukata a tunatarwa kai me yake sa mutane su yanke zumunta malamai suka ce abubuwa ne kamar haka gurguje abu na fari jahiltar farar da ke cikin sada zumunta mafi yayi musu san alkhairi da ke cikin sada zumunta ba da kuma raunin imani yana sa wannan abu abu na biyu suka ce abu da daga cikin abu da ke yawan kawo matsala ta zumunta a yanke zumunta akwai mashakilul miras matsalolin gado sai a mutu a bar mutane duka aka kira kuɗi sai yana ganin ka doshe kuɗin su Allah ya rufa mu da asiri so tari yana cikin abu ko kuma a zo wajen rabo a yi ha babba ha karama to shi yana cikin abin da ke kawo matsala ta sada zumunta sannan kuma akwai annabimanci da giba a dinga dauko labaran ɗan uwanka ana ka maka ai wani yayi kaza wani kaza yake sai ka ji ka tsani dan uwanka sannan kuma akwai shagaltuwa da duniya son tara kuɗi ka san ba karamin jarrabawa ce Allah ya sa mutum son tara kuɗi ba karamin jarrabawa ce akwai kana kuma akwai mummunan ɗabi'un jima da mai sannan kuma akwai mutum ya taso a taso daban-daban haka abu na ƙarshe da suka ambata shi ne akwai matsala ta saki rabuwar aure da cikin abin da ke sa zumunta ta wace Allah subhanahu wa ta'ala ya ruba mana asiri Allah ce ulaiikal ladina la'anahumullah masu wannan dabi'a Allah ya tsine musu albarka wa asammuhum kuma ulaiikal ladina la'anahumullah fa asammahum wa a'ma absarahum Allah ce wa'annan masu dabi'an nan Allah ya tsine musu albarka sannan kuma ya kurmantar da jin su ba sa jin alkhairi kuma ya makantar da idan su ba sa ganin gaskiya ba tana su bita to Allah subhanahu wataala ya tsare mu da musibar sada zumunta ubangiji ya taimake mu akan sada zumuntar ayi uwan mu ya gafarta muna wa bi hadal qadar kifaya wa sallallahu wa sallim wa barik ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh